الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فالذكرى لي سرري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء عشرين لسرق وجن جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin mun tsaya darasi na sha ɗaya za mu tashi darasi na sha biyu a babin da yake magana akan abubuwan da mutane ya kamata su faɗa safi da yamma wato yana hakaito mana rayuwa annabi alaihi salatu wassalam ta tsawon wato awa 24 yadda ake so ka rayu Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera dan Allah yake wa in tudi'uhu tahtadu in har kuka ba annabi alayhi salatu wassalam za ku shirya amin saboda haka shine a muka tsaya a nau'i na sha hudu za mu tafi nau'i na sha biyar hadisi na arba'in da takwas kansa muka tsaya inda za mu tashi wannan hadisin da kuma a shafi na 24 a cikin nuskar mali yake nau'un akhar wani nau'in daban قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شديد وحول سند وأخبرنا ابن منيع قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عثمان بن موهب مولى بني هاشم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول idan ba manta ba mun fara bayani an mun yi bayanin isnadin cewa Ahmad bin Muhammad ibn Sunni rahimahullahu ta'ala shine yake malamin sa Abu Aruba ya karantar da shi kuma malamin su mata bin Shabir ya karantar da to daga nan sai aka ajiye isnadin sai ya tsara na ba da misali sosai akai cewa sai wani malamin nasa daban Ibn Maniya ya karantar da shi sannan shi ma malamin sa Harun bin Abdullahi ya karantar da shi shi ne muka ce da Salamatu bin Shabir da Harun bin Abdullahi gaba ɗin sai suka hada a malami wato na uku shine Zaid bin al-Hubab yawa to idan can gurin hawala saran mun yi bayanin da aha wasu malaman suka bi biya zaka ji sun ce ha kawai sai a wuce hawala sanar kuma mun fina ba da misali akai yawa to sai ce um shi ma duka malamin su turiyun Zaid bin al-Hubab ya karantar da su shi kuma malamin sa Uthman bin Mawhab ya karantar da shi daga Maula bani Hajim shi ma yace samitu Anas bin Malik radiyallahu anhu yaqul na ji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa kala kala rasulullahi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Fatima radiyallahu anha wane mutum annabi jira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya gaya wa nana Fatima Allah ya kara mata yadda kowa da ya san matsayin da alfadi ba gurin annabi alaihi salatu wassalam annabi da kansa yake mata tsoka ce daga jikinsa bad'atu minni yace wanda ya fitar da ita ni ya tutar haka annabi ya faɗa saboda haka kaga ko abin da zai bata wa zai ga ya mata wani abu wanda yake kafa kafa ba mai kwari za a bata saboda haka annabi alaihi salatu wassalam kuma a wata shida annabi yana barin duniya da wata shida ita ma ta duniya shi yasa wata rana a jikin adabul mufrad na na aisha ta ce duka muna zaune sai na na fadima ta shigo sai annabi farahaba biha ya mata ya wani kamin din da ya mata marhaba ya zauna da ita a kusa da shi ana ta tattauna duka mata na zaune sai yi mata magana a kunne sai aka ga ta fake da kuka saboda haka can ji waje kuma yi mata magana a kunne sai ta yi dariya sai da ya tashi sai na na'aisha sai ta ce me yake miki ta ce ba zan gaya miki ba annabin na da rai mai sirri da shi in gaya miki in kika ga na gaya miki sai dai baya baya duniya saboda haka sai ta rabu da ita bayan annabi ya bar duniya dan ka san yadda mace take sai suna zaune sai su ce kin mun alƙawarin zaki gaya mun me ya gaya miki annabi kaga wata shida tsakanin su bai ba dai da barin duniyar ba amma sai da tuna mata tace to abin da ya faru tun da yanzu baya duniya barin gaya mun abin da ya gaya mun cewa wato ya kusa barin duniya ban kwana yake da duniya a dunkule shi yasa na kuka saboda haka bayan to dariyar da kika yi wata ce wannan kuma albushi ne mun cewa bana so in zama nike shugaban matan aljanna ba saboda haka shine abin da yasa ni dariya malam nawawi ya kawo shi a cikin babu izi sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan kiyaye sirrin annabi alaihi salatu wasallam to mahallin shahidi shine duk da haka annabi sai da ya kalle ta wata ran yace ya Fatima binta Muhammad ya ce Fatima yar Muhammad salini min mali ma kiti da abin da yake so a dukiya ta ke roke ni fa inni la ubni anki min Allah shay'an domin a ranar alkiyama in aka je wuce abin kirki ba ba zan miki komai ba sai dan malam waye in ka mutu baka ba Allah ba Allah zai shiga da kai aljanna dan waye kai ka gani saboda haka ƴaƴan annabawa ma ka'ida sai sun ba Allah matansu sai sun ba Allah kowa na annabi sai ya ba Allah saboda aka shafa wa kanka ruwa ka ba Allah kawai din da annabi ya ga ya fadi ba kowa ya tabbatar duk duniya an tabbatar nana ya tace lokacin da ta taho ma kafin annabi ya mata marhaba tace ta na rantsi da Allah ya jaida tace ta ku kobo da kobo irin da babanta take haka nana ya tace kobo da kobo tace irin da babanta take yi to kaga banda da na fadi ba sannan annabi alaihi salatu wasalam sai da Abubakar duk yadda ya kware a larabci a matsayin sa na babban sahibin annabi alaihi salatu wasalam amma shi ma sai da yazo yake me zai rika fada idan na zo nayi sallah mun biya da ku a baya shi ma sai da aka koya mar shi sa shi tawdiyewa mun ga faɗa wannan fahimtar addini ba yawan karatu bane ba yawan karatu bane domin annabi alaihi salatu wasalam cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai fahimtar da shi wa sai sanar da shi wa ya sanar da shi kuskure ne domin shedan ma wato mu'allim ne masani ne sosai Fir'auna ma da kake gani wa jahili bane sosai kuwa saboda haka gulamu shi da ba'ura ga sunan da yawa ilimi daban fahimtar addini daban wanda ga ya tsara da yawa amma kuma yana ta fudin ba amma Allah ya so ka sai fahimtar da kai sai ga ilimin ka wato kadan amma mai albarka mai albarka kana iya fahimtar abubuwa to kaga wannan ne zai baka ma'aunin cewa lallai kirbar annabi ya kamata kowa ya yi domin sai na Abubakar bakurai ke balarabe ne tsalli amma bai yi ya kirkiro wani abu daban da na annabi alaihi salatu wasalam sai da yake a koya mar me yasa saboda ita ibada komai a ibada tauqifi ne ba a yi sai an saka duk abin da ka sani a ibada tauqifi ne inda kana so ka samu lada domin to aka yi ibadatu ya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batin ibada shi ne duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga maganganu ko ayyuka na fili da na koyi wannan shine dukkan din ibada idan bai cika wannan mutuwa sunan sa ibada ba yasa sai na waka suka gamsu cewa ashe ba za su yi komai ba sai an koyar da su domin da za a bar kowa ya abin da yake so to da aiko annaba ba shi da amfani tunda kowa Allah ya aiko shi ya ba shi kuma hankali da basira sai a ce kawai iya basira ka to da wani da wani ya tayi sallar magariba raka 100 zai wallahi saboda shi iya hankalin sa kenan daga mutuwarsa wani kuma ranar ba ba zai bace a zai ya gaji da za ka rika ganin sallah iri iri za ku bi wani limamin ya kai wani ya bata mar da ya kai sallama saboda to aka yi a hankalin ka zai ce shi bai gamsu ba sai ya ga dama zai tsaya to amma da yake ibada ta fiya ce duk duniya an kaje yanzu ai magaruba raka uku ai biyun farko a bayyane ta karfi a koyi duk duniya kuma har kiyama ta tashi haka zai ne za saboda karantar da ita aka shi kansa annabin sai da mala'ika jibril ya zo sau biyu lokacin farko da na biyu muktari da zaruri duk sai da mala'ika jibril ya zo koya annabi cewa ga yadda za ka yi sallah sannan shi ma ya koyar saboda haka shi ku ambata Allah madaukakin sarki ibada cewa ya mujahuni astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kuluna jahannama sai ce addu'a huwa al-ibada haka annabi saboda haka ibada tana buƙatar a koya ba yasa din sai na buka yi sai annabi yace kace Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati kaga ta gaje ga shi yawan amfani wannan da aka koya sai na buka ta fita ka littafi guda Allah tafi tafi da littafi guda domin kalmomi jawami'ul kalim ne Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wannan shari'a za ka yi shari'a ta tsadan san wajen bunka ta kawai kenan sannan kalewa sannan wadata duk abin da kake nema na duniya da lahira suna nan a wannan kalmomi hudun suna ciki to saboda haka wannan shine kaga na na Fatima yanzu ka tabbatar da abin da za a ga ya mata mai nauyi ne تجيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعيني ما أوصيتك me zai hana ki an tattabi ayini me zai hana ki ki saurari abin da zan miki wasiya ne ta kuli da abin da zaki rika cewa ila asbahati idan kika wayi gari wai za a mutai ta ga yin ba dai ki rika cewa ya hayyu ya qayyum يا حي يا قيوم برحمتك استغيث yace sada harun wa aslih li sha'ani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aynin abadan ya hayyu ya wanda yake rayaye rayuwar da mutuwa bata gabaje ta gabace ta ba shine alhayyu kaga alhayyu alqayyum yana cikin azimi ismul lahi alazam kuma annabi ya faɗa wani hadisi cewa ismul lahi azam ta tabbata a surori uku suratul baqara ali imran daha allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum fi tadkin daha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum saboda haka din tabbata cewa ya hayyu ya qayyum ismul lahi alazim amma kana so ba tasiri hal alatu da ma'anar ka gane rayuwa ce da ba mutuwa ba za ta yi wace kin kare ta ba sannan da can ka din kin kafin kafin da ba rayuwa ne shi ne ya hayyu ya wanda yake rayuwa ya qayyum ya wanda yake tsaye akan komai ba tsayawa ta kijiyar zama ba ba ita ba tsayuwa ta kulawa da kowa da komai shine alkayyo wanda zai dawoma kenan kaga shine ko duk duk abin da mutum zai kai ya komo da mai bacci da wanda yake tafa da wanda yake zaune kowa Allah yana kula da yanayinsa ai za ka ji ma ba hauke yana ana zuwa faɗi kokarin mutum sai a ce ai a tsaye yake abin nufi wato mutum ne ba rago ba yana da kulawa a abubuwa to saboda haka bi rahmatika astaghfir ina neman tanyo agaji da rahmarka ya Allah ga da harun harun ya tsara wa asbihi ta'ani kulla a tasa ruwayar cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru aslih li ta'ani kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin abadan aslih li ta'ani kulla Allah ka gyara al'amura na gaba daya wala takilni ila nafsi Allah kada ka bani akan kaina ni tarfata 'ayni bi rikubta wa ridu wallahi in Allah ya baka kibta wa ido ka shiga uku ka je ka tambayi masu yin accident ka ji za su gaya wa in sakar sake sakar su ne ba mun tuna bane in sakar wani zai gaya ma kawai dai ya ga kaza to idan ko tafiya kake yanzu ko a zaune kake in Allah ya shirya hannunsa daga kanka wallahi ta sakan dai sai ka shiga wata matsala to ji sa wannan addu'ar tana da fa'ida cewa kada Allah ya zare hannunsa daga kanka ko da da kuftawar ido shine zarfata ainin abadan ko da da kuftawar ido wato har abada ya ubangiji wannan addu'a ce mai kyau da ya kamata mutum ya rika yi safi da yamma kun ga dai wanda Annabi alaihi salatu wasalam ya gaya wa babban yarsa wanda yake soka ce da gari sau da haka ya kamata mu kiyaye hadisi ne haka nau'in haka wani nau'in daban قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن داود بن السليس عن يزيد الرقاشي wannan shine matsala يزيد الرقاش mutum ne adidi ne yawan ibada amma yana da rauni wajen bibiya an gane ku saboda haka shine ya ba wa hadisin matsala yazidu rakai shine ne ibada an yadda da ibada ta ba ko bai da ta ka dan da kulawa wajen kiyaye isnadi ita na ka ta matsala ana anas bin malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala man qala hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da yawa yake yace a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim duk wanda ya faɗi wannan ina neman tsari a gurin Allah wanda yake as-sami'u ne ji mun faɗi kalma as-sami'u bayan ji kuma da amsawa shine sami'a Allahu ai ajaba Allahu liman hamida ko istajaba Allahu liman hamida to sai yace al-alim wanda yake masani min ash-shaytan daga shaytan ar-rajim abun jifa duk wanda ya faɗi wannan ujira min ash-shaytan a koda ba baka dogara da wannan hadisin ba kana da wani wanda ya inganta dan ka yawa ujira min al-shaytan za a kare shi daga shaytan a tayi su tsiyurki har sai ya kai yamma nawun azab wani nauyin daban qala hadathana umar bin suhayl qala hadathana muhammad bin abi ghalib qala hadathana abdul samad bin nu'man قال حدثنا عبد الملك بن بن الحسين عن عبد العزيز بن رفيع عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابن السني احمد بن محمد يكي malamin sa Umar bin Suhail ya karanta da shi ma malamin sa Muhammad bin Abi Galib ya karanta da shi ma malamin sa Abdul Samad bin Nu'man ya karanta da shi kuma ya kafo daga malamin sa Abdul Malik bin Husayn daga malamin sa Abdul Aziz bin Rufai daga Zakwan shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kana Allah ya kara masa yadda yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan asbaha idan ya wayi gari kana shi ce Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika hayatuna tabanu wa bika alhaya da suke biyawa wa wa mautuna wa ilayka an-nushur أعوذ بكلمة الله التامة من شر السامة والهامة وأعوذ بكلمة الله التامة من شر عذابي وشر عبادي وإذا أمسى قال مثل ذلك تويتي إذن يوعي جنجرة اللهم يا أبنجي بك أصبحنا غريكا مكوايجي karkashin kulawarka wa bika amsaina haka in za mu kai yamma ma gare ka za mu kai yamma a karkashin kulawarka wa bika hayatuna a koda wannan bai ganta ba wancan wa bika haya sai rasulatin wannan yawa rayuwar mu kuma tana hannunka ya Allah wa mautuna haka nan mutuwar mu wa ilayka nushur tashi ranar alkiyama a gare ka yake ya Allah a'udhu kalimatin la bi kalimatin la tammati ina jinjina da neman tsari da kalmomin Allah madaukakin sarki suka ku wa tammat kalimatu rabbika tilkan wa adila kalmomin ubangiji sun cika wajen gaskiya da adalci min sharri sammati daga sharrin abin da yake da poison san mu da bahaushe yake fada duk abu wanda yake da san muna neman tsari a gurin ka ya Allah kaga ana kiran baka ji ana kiran mutuwa ba asab ina baki sauda intifaun min kulli da'i illa sama ko yawwa banda mutuwa to sai yace a din sharri sammati da sharrin duk abin da yake da guba na bini kamar maciji kunama naka da sauran wala hammati da kuma dabbobin da suke da dadi na dadi eh a'udhu kalimati llahi tamma min kulli shaytani wa hamma wa min kulli ainin lamma saboda haka hamma shi ne dadi da dabbobin dadi ta duk dadi da yake ne wa a'udhu kalimati kalimati llahi tamma ina neman sani ina jingina a gurin Allah madaukakin sarki da kalmomin su cikakku min sharri azabi daga sharrin azabarsa wa sharri ibadi da sharrin bayinsa in ka dogara ga Allah madaukakin sarki a zuwan wanda wato zai kare ka daga sharrin bayi ai ai ka dogara da babban bango kuwa ka dogara da babban bango kaga ai wannan ce ta janyo a duba kaga Fir'auna Annabi Musa da yake Allah ya kare shi daga sharrin bayi Annabi Musa alaihi salam a kansa ba san iya adadin jariran da Fir'auna ya kace ba saboda ya sa kawai Musa kawai ba zai bai ki rayu ba amma da yake yana karkashin kulawar Allah ne ba da aka haife shi sai yake a kai mar dan ya nuna wa duniya cewa shi yake kula da mutum ba wani abu ne kudo wanda ya kashe mu yara sun fi dubu dubun nan kawai sai yake shi za a kaiwa shi wanda yake so kashe shi shine kulawar Allah in Allah ya zai ba ka kariya wallahi ba wani abu da dan adam ne yake yi ma babu kawai matsalar imanin ka ake so a gani ya kace sai da duba annabi Musa shi da wannan tawakkalin yana jariri Allah ya gina masa shi da hayyin girma baya masa ubangijin da ya ba shi kariya yana jariri sai da cewa shi ba ba ku ga lokacin da aka shiga teku Fir'auna ya biyo su ai gaba da ya san tawakkal da zuwa da suke cewa suka ya Musa inna la mudrakun shi kenan ya kai annabi Musa shi kenan an kama mu da yake ya dogara ga Allah ne yake da su kalla inda ma'iyya rabbi ubangijin nan da ya kare shi yana jariri to san da bai iya gudu ba ma ya kare shi wannan da zai da zai haudo shi ya zabura sai yake inda ma'iyya rabbi ubangiji na yana tare da ni sai hadi shi da shi da ni ko dar bi ji wallahi su dai su tsoro da amma shi ko dar bai ba domin abin da suka ce kenan shi ke na an kama mu yake kalla ka san kalimatu kalla kalimatu zajri kalma ce da take tsawata ba kai da gata wai da ba yake ba haka bane ubangiji na aka yake ma iya rabbi ubangijin nan da ya bani kariya ina jari ka duba wani abu da Allah ya tsaji maka da aka mahaifiyar annabi Musa ta haifa sai yake a dauke shi aje qalihi bil yammi wala takhafi wala tahzani shi mata albishir inna radduhu ilayki wa ja'iluhu shi da san ya ce wajari yace ki wurga shi a tekun jefon tekun da yake zuwa ya zauna ana samun yara yana yankawa nan za ki wurga shi kaje ka wurga shi kuma ana aka ce ga shi har gaban sa ba fa bin soja aka ba gaban shi yazo yace a dauko akwatin na aka dauko aka bude da yake Allah gwani ne ana bude annabi Musa Allah yake wa lakaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ilmi karshe kenan cewa nan da nan sai jefa musu ko suna so ko ba ka so sai jefa musu kaunarsa ba iya asiya ke dan tana kaunar da Musa shi ma Fir'aunan ta maza yayi amma sai da ya tsarsa a zuciyarsa wallahi sai da yi me yasa saboda wanda yake baki kulawar la ta'khudhuhu sinatun wa huwa al-hayyul qayyum shine rayayye da wamamme wanda baya koje zo kai yanzu za ka iya zuwa ka ba wani gadin ka shi wanda yake kotun yana bin ka dole ka je yene zai bacci yana bacci a dauke wani abu a zo kai ta faɗa ko shi shi jibin ta ka tana nan a dawo abin da za a dauka tana nan to amma Allah madaukakin sarki baya saboda yin bacci duk wanda ka dogara da shi inda yana bacci to kai da jiye ne wallahi ai da ba shi ai kai dogara kai da ba kai a gajiyar kake ka dogara da shi in dai yana bacci ya ci abinci baka ji yana cewa tarihi ne suke kawowa cewa kai wai tunda ya san ga halitta annabi Adam ya ga kofa biyu ta shiga da fita yake wallahi na gaba da kai cewa in dai zaka ci ka ta to an mutu ka to saboda haka wannan shi ne in dai kana da kashin kulawar Allah shi kenan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ka duba ka gani da Allah yake so ya nuna a duniya cewa shi yake kulawa ya ɗaukaka mutum sai da yasa aka kai shi wani yanayi wanda da aka tashi zuwa a wulakan tashi rijiya aka jefa shi rijiya aka jefa shi da aka jefa shi rijiya gaba ɗaya sai da ya dawo da gaba shi ya mulki duniyar saboda haka haka Allah yake abinsa abin da ake so kawai ka yarda Allah yana yi to jefa in dai kai da kome na ka yanzu da ya shigo sai da Allah karka raba kaba shi Allah baya so bar in gwada karka yi mara haka kawai ka dogara ne wallahi zai ai kun ga misalin da Annabi yake bayarwa na hadisi da yawa waka muke yi ba ma tadabburin sa da Annabi yake cewa da ce za ku dogaro da Allah madaukakin sarki irin yadda tsuntsu yake da Allah madaukakin sarki ya azurta ku kuma yadda yake azurta su da za ku yi dogaro haka tawakkuli haka yake mutukar dogaro da Allah madaukakin sarki sai yake la razaqakum kama yarzuqu tay da ya azurta ku kuma yadda yake azurta tsuntsu tabidu khimasan wa taruhu bidana zai wayi da ni suke sadan fare ba komai amma in kai da yamma ka taba ka taba raka gani ko da baka je mata giro wata ba kullun ta gani da baka ji to shi ta da kuka a yanzu ba ku gani yanzu shi kowa da yake da wani abu zai dogara sai Allah ya zara hannunsa ya kyale mu yanzu kira biyu sun fi kowa yawa kowanne gida akwai wannan tawo bikiya suka tafo amma ba a yi saboda mun ja ba haka ake yi da kowa yana yin ilimi ne dan ya gamsu cewa lalle zai kawo da jahili kuma zai yi sana'ar mahaifinsa ne yana ba abin amma yanzu sai aka yi da cewa sai an yi ra'ayi boko kuma har da mata sai an yi boko za a samu abin sana'ar kuma za a iya rike kai abin da muka dauka kenan to sai Allah ya kyale mu ha ba ku gani inda karatun boko ne yake sa ai kuɗi ai da masu baskila sun fi kowa kuɗi da professor amma ka je ka gani mafiya yawanci masu baskila a wasu kamfanin nika CID wani ne can yake ce oke sa kuma ko secondary ne ba ko ba haka bane shi ne da kudin ai ko a yanzu dan gwata professor ne Aminu ɗan ta da professor ne Bilgate ma ba professor bane. Duk saboda haka ba haka Allah yake yi ba. Ɗan kasuwar mu da kake gani tsofaffin ɗan kasuwa za ka ga ba wannan karatun suka do amma yanzu za ka iya zuwa neman aure a ce ba za a baka ba saboda kar ka take dan ka take ta ya za ta yi. Kaga an yadda ce kuma aka zo ba aiki. karatu yana da alfanun da yana da ma'ana amma ya dogaro da cewa shi zai rike mutum sakin Allah ne sakin Allah ne ya kamata ka yi karatu don ka kawo da jahilci eh ilimi ne na sana'a amma kar ka dauka wai shi yake wa mutane arziki ana ba ku wannan misalin mafi yawancin masu baskila za ka gansu wasu ma ba ai yanzu ba su da aiki za ka ga mai tarkila wani malamin mu yana da ya koyi da mu kamar auto mobile ne ko wani abu haka yake yake ga mana wata ran yake cewa oke refrigerator yake cewa yake cewa wanda ya fita da tarkila a adun yake in ba su da kudi yanzu shi ake roka yake ya rantsa da Allah baya wata a Najeriya kuma shi ne in san da ana karatu kowa ana dariya ke ba shine ne tarkilat to ba ruwan Allah a cikin da ba ai ya wuce tarkilat bai to saboda haka wannan shine rashin dogaro ga Allah da kowa ya dora a zuciyarsa to shi Allah baya san kiyaye baka ji abin da yake ba ana ajina shuraka ana shirka ana ajina shuraka ana shirka Allah baya san kiyaye kwata kwata ka je ka yi karatu malam ka yi da gaske amma kar ka dauka shi zai ba arziki yadda Allah ne yake ka kuma rubo hanyoyin arzikin amma ba ji bane ai ga jinan kuna gani yanzu kowa yanzu da akwai har a masallacin yanzu masu kwalin NYSC sun fi yawa bare ko duk sun hawo injiya sun sako amma ga jinan ga jinan ne an fahimta da jogo to saboda haka wannan shi ne malam ba bare kai nake ba yawa eh dan na kara kan dona saboda haka wannan shine abin da ya kamata ko da yaushe mu lura dogaro ga Allah kar ai wasa da a dogara ga Allah ko da yaushe a dogara ga Allah to sai yace um ujira hatta yurtiya ko nan ne oke na gaban ka muke to shine kaga yace Allahumma bika asbahana dan ne ko wa idza amsa sannan kuma idan ya kai yammaci sai yake kan da wani na gani kala ni kala zali sai ya faɗi kwatan kwatan haka amma gaira annahu yaqul sai ya kan jire ce wa ilai kalmasi makoma wancan tayi wannan kuma makoma a gare ka take ya Allah sai dai ana cewa Allahumma bika amsaina wa bika asbahana idan da yamma ne da safe kuma a fara kawo tafiyar Allahumma bika asbahana wa bika amsaina kamar yadda dai kuke a hadisin muslim din nau da haka wani nau'in daban qala akbarana abdullahi bin yazid qala akbarana abu quraib qala hadathana zaid bin al-hubab qala hadathana sufyan ar-rajuli talibin hadisi yana jin wanda ya san akwai wazala me yasa wa mubhamun ma bihi rawin lam yusam saboda aka an rajulin waye rajulin din daga nan ka san da matsala a cikin manzuman mu da muka yi yawa to shine matsalar wannan ibahama an mujahid an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rajulan Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yace malamin sa Abdullahi bin Yazid ya zantar da shi kuma malamin sa Abu Quraib ya zantar da shi ma malamin sa Zaid bin Al-Ubab ya karantar da shi shi ma malamin sa Sufyan Sufyan al-Thawri ya karantar da shi daga wani mutum to shine matsalar sai ka ja wata layi ya ba wa hadisin matsala an mujahid daga mujahid annabi da abbas daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu ma Allah ya tsara musu yadda anna rajulan hakika wani mutum to kaga anan shi ibahamu sahabi la yadur dan ba a san sahabin ba ba komai domin ashabatu kulluhum udul amma wanda ba sahabi ban ba a san shi da yana wa hadisi illa yawwa anna rajulan lalle wani mutum ka kai da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya kai wa annabi alaihi salatu wa salam kuka cewa annahu tusibuhu al-afat cewa wato matsaloli suna damunsa talauci damuwar gida abubuwa da depression anxiety OCD duka duk wannan cututtuka duk sun dame an gane ko فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yake da shi kun to ga abin da zaka rika fara idan asbahta in ka waye gari ka ce bismillah ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka shay'un annabi yace idan ka wai gari ka ce bismillah da sunanka ya Allah ina neman albarkar sunanka na Allah ala nafsi ka kwaranyo da albarkar akai akai na ya Allah wa ahli ka kwaranyo da wannan albarkar ta sunanka akan iyali na wa mali ka kwaranyo da wannan albarkar ga iyalai na dama shi ne matsalolin ai wanda ga ƴaƴa ne dukiya ce wani ka akan kansa min jarri nafsi fa innahu la yadhabu laka shay'un sai annabi yake da shi ba wani abu da zai tafi ya rika damun ka a wayannan abubuwan guda uku ba za ka samu matsala akan ka ba shine la yadhabu laka shay'un ba za ka samu matsala akan dukiyar ka ba ba za ka samu matsala wato akan iyalin ka ba fa qala lahu ar-rajulu shi wannan mutumin da aka ba wannan addu'a shi yake fa za habat anhu al-afat yake wannan duk matsalolin da suke damun sa da aibi duk sai yake da ya fara karantawa duk sai ya warke gaba da yanzu sai ya warke bismillah ala nafsi wa ahli wa mali adan ta gaje ya ce fadi nau'un akhar wani nau'in daban ala akbarana ahmad بن معمر بن محمد الجوهري قال حدثنا محمد بن احمد بن عبد المجيد البصري قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة في مدى الوادي في هذا ابن لهيعة يوا سيدي سنة جنس دي أجام الله فيما واتو يضع الحديث سوا أنا كما كده كريا يعني وأنه كريا عن أبي جميل الأنصاري أن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أحمد بن محمد ابن السني yake malamin sa Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Jawhari ya karanta dai shi kuma malamin sa Muhammad bin Ahmad bin Abdul Majid al-Basri ya karanta dai shi ma malamin sa Amr bin Khalid al-Harani ya karanta dai shi ma malamin sa Ibn Lahiya ya karanta dai shi ma malamin sa Jalil al-Ansari ya san da shi kuma da Qasim bin Muhammad shi kuma daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha yaqul annabi ya kasance idan ya waye gari yana cewa asbahatu ushiduka wa ushidu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa jami'a khalqika ala shahadati ala nafsi anni ashhadu annaka la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأؤمن بك وأتوكل عليك يقولهن ثلاثا يتي قال إذا أصبح يقول إذا هو أي جدينا جاء أصبحت لا وأي جدينا أشهدك إنا من شيدا وعد سامورك يا الله لله يا أخي الله shi ba in iya su bane ba sai ma cewa ba Allah bane ya yadda akwai Allah wa utilu malaika ta ina ba da shaida cewa lalle kana da malaiku akwai su duk da ba ma ganin su akwai wa anbiya aka ina shaida cewa kana da annabawa ban taba ganin su amma na yadda akwai wa rusulaka na shaida da cewa kana da manzanni wanda ka aiko wa jami'a khalqika na shaida duk alitu kowace alita ta kai ala shahadati ala nafsi kamar yadda nake ba da shaida akan kaina cewa ni ma ba ni ne kaina ba ni ta wuce da ni Allah ne yayo ni annihi ashhadu la shaida da annaka lallai kai ya ubangiji la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta abota wa sai kai wahdaka la sharika lak kai kadai kake baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka lallai annabi muhammad bawanka ne kuma manzanka ne yake wa uminu bika kuma nayi imani da kai al-imani shine al-tasdiq na gaskata akwai ka ya Allah wa atawakkalu alayka na dogara da kai ya Allah kai shine dogaran ko irin misalin da muka yi dazu ka dogara da Allah kai daje ma komai to shikenan alladina qala lahumun nas إن الناس قد جمعوا لهم بخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wannan kalmar abin da ya sa rawu gaba sai wani tasiri da baki suke faɗa ba su je su ba amma ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil iya iyawar ka da gaske kake to je ba wallahi je Allah ya isar mun kuma ba da lada wanda ake dogaro da shi shi ke da ba kwa ganin a duniyance wani zai zo ya a wani ai wani ya tsaya mu inda za a kwakulo ma zuciyarsa a duba za ka gani yadda ya gamsu da cewa ai wani ya tsaya bari ya je ya kwanta wallahi ba irin haka ya dogara da Allah ba to shi ta Allah kuma baya san kijiya shi zai ke kyale shi zai ke karbuwa ne amma da yace a ai misali na sha ba da wannan misalin cewa a cikin mutane ba mutum biyu akwai wani mutane guda biyu mai bi abokanka ko Hassan da Husaini ne ba a cikin wayannan biyu akwai wanda ne ba alƙawari yake wani karshen watan nan zan baka dubu goma saboda yadda ka ga mutum zai bayar bai kafin ta zo ka fara kashe ta domin ka san zai baka amma akwai wanda in yace zai baka ba ma za ka gaya wani ba daga gurin za ka yi shiru bakin ka kanin kabarka domin ka san wallahi ƙarya yake shi ma da ya gaya ma ya san ƙarya yake yi to kana da aminci a cikin mutane akan wani saboda yadda ka san baya ta alƙawari amma baka da irin wannan amincin ga Allah to sai kake samun matsala ne ai da misali nan na ba mu akan annabi Musa cewa ya kalla inna ma iya rabbi ta ya hadi ubangiji na yana tare da ni zai kije ni kin yana jariri ba kai mata goma ji bai manta ba kuma yazo ya dora saboda haka wannan shi ne to sai yace wa atawakkalu alayka kuma na dogara da kai sai yace yaquluhunna salatan yana faɗan wannan har sau uku wayannan addu'o'i nau'in akar wani nau'in daban قال حدثني عزارة بن عبد الله الدائم قال حدثنا سليمان بن الربيع النادي الكوفي عن أبي نعيم صاحب الحلية قال حدثنا تابع بن رحمة عن أبي سعيد العبد زوج أم سعيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه مالبي أحمد بن محمد بن السلمي يتي حدثني عزارة بن عبد الله الدائم مالبينا عزارة ابن عبد الله الدائم يا ذنك الدين shi kuma malamin sa Sulaiman bin Rabi' annahdi al-Kufi mutumin Kufa ya karantar da shi kuma daga Abu Nu'aym sahibi Hilyatul Hilyatul Awliya shi ma ya karantar da shi shi ma malamin sa Kadi bin Rahma ya karantar da shi kuma daga Abi Sa'id al-Abdi shi kuma daga matar Ummu Sa'id al-Hasan hadda mata a malama daga Abi Hurairah shi kuma radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yake man kana hina yusbihu duk wanda ya fada lokacin da ya wayi gari yace ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir ruzika khaira zalika al-yawm yace duk wanda aka wayi gari yace ma sha Allah duk abin da Allah ya ga dama ya so shi zai tabbata la haula ba dabara wala quwwata kuma babu karfi illa billahi sai ga Allah kadai ashhadu anna allaha ala kulli shay'in qadir na ce da cewa lalle Allah shine mai iko akan kowa da komai kun ba da wannan misalin satin da yi akan aukan da bimar ala qaryatin yawa saboda haka mun ba da misali yadda ikon Allah yake akan komai to Allah da iko ne akan komai ruzika khaira zalika yawm to duk wanda ya faɗi wannan yana da takankan cewa za a azurta shi alkhairin wannan yinin gaba daya da alherin da yake cikin yinin zai ajiye wa sirifa anhu sharruhu sannan za a kawar masa da sharrin yinin duk wani abu da yake mara kyau sai Allah ya kautar masa wa man qala min al-layli wanda ya faɗa da daddare kuwa ruzika khaira tilka al-layla za a tare shi daga za a azurta shi da alkhairin wannan daren wasu riba anhu sharruha sannan za a kubutar da shi daga sharrin wannan daren malai yace nau'un akar wani nau'in da ba har yau qala akhbarana abu ya'la abu ya'la sahibul musnad na'am sahibul musnad yace qala hadathana mujahid bin musa qala hadathana bahd bin asad qala hadathana shu'ba an musa bin abi aisha an maula an maula li ummi salama عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال ابن السني يجي malamin sa Abu Ya'la ya karantar da shi shi ma malamin sa Mujahid bin Musa ya karantar da shi shi ma malamin sa Bahz bin Asad ya karantar da shi shi ma malamin sa Shu'ba Sahibul Hadith ya karantar da shi shi kuma daga Musa bin Abi Aisha malamin sa daga maulan da Ummi Salama daga wani bararran bawa na مولى أكبر kenan daga ummi salama an ummi salama radiyallahu anha kaga ni mun ja faɗa wannan misalin cewa su sahabbai almajiran gidansu ba wai aiki kawai suke musu waje kun yi karatu wallahi almajirin gidan sahabi sai yayi karatu mun faɗi asalin ummu darda almajiran gidan ya ba ta karatu ta koshi da karatu uwar gidan kai uwar gidan sai ce ya kamata ka auri yarinyar nan ita ta faɗa tace ya kamata ka aure ta ya auri wannan din kuma ana aure ummu da za a sugura ba jima'a ita war gidan da mutu kuma ka zo na abu kar ka ce wai ka ta bu war gidan kyau kyakkyawa ce sosai sannan ga ilimi ta ga karatu wallahi war gidan da kanta ce ya kamata ka aure ta amma mu yanzu matan mun ka kawo yar aiki tana fara wayo za su fara faɗa in kaga tana faɗa to kawai jirgi take karatanta sai sai an kore su dole dole sai ta waje yau da sai mata lady kaza gobe ta ce kaza gada musamman idan tana tana lalaci ta ne ma abinci kana cewa abincin nan fa yayi dadi to ka ban lori ba to daga nan za ta tsane ta wallahi tana ƙara wayo ji ta wasu za ga sai ki ta canji da tayi wayo ta zama budurwa sai da ta ta gaji da ita ka wata daga daburau ko can abin nan ko aka can an gane ko ki zo da aka wannan shi ne to kaga umur da da haka take kuma idan kun ga wadai da za gane ba wai karatun ba da imanin cikin mu ne ba yanzu za su dauko yar aiki idan suka dauko yar aikin sai su kai ayyan su private school sai su dauko yar aikin su kai ta public to masu imani ne wannan akwai wanda ba sa kai ko ta makaranta wasu kuma a'a ba za ka yi su boko ba amma za ki je islamiyya ita ma za su tafi islamiyya ne zai kira ki tattara yaran gidan sai ku tafi tare to su bai ba haka ce yi ba yadda suke yi idan kika zo a matsayin ki na baiwa kaga ba ma ba baiwa ba wanda dama asali kowa ya san baiwa ba ita ce aiki ta zo yi amma dai ga shi nan duk ai duk wayannan almajiran sabon da kuke gani duk bayi ne wanda suke fice majority su bayi ne suke kiri ba zuwa duk bayi ne duk bayi ne wasu ba bakakken fata ne daga nan amma kuna jin cikin manyan malamai na duniya saboda ba a musu bugunta ba to yanzu ne imani da kene zai kai public school inda za a je an gama ihu da wasa a dawo shikenan to saboda haka su sabai ba aka ce ba abin da yake daidai shine a yi kokari a ga yadda za ka ba ɗan cikin ka ilimi to wanda ka kawo ƙarƙashin ka ma ka baki ilimi to kaga ummul danda ita ce baiwa Allah da lokacin da bayan ta bar duniya ta zo ta sha karatu a gurin Abu Darda to shine bayan Abu Darda ya bar duniya Muawiya bin Abi Sufyan ya aika lokacin yana shugaban Amirul Mu'minin ya aika a gaya mata bayan ta gama ta kaba suna kan da aure gidan shugaban kasa ɗan shugaban kasa za a bawa yace a je a ga yawar ita ba da ransa kace me dalili take saboda tayi wa mijinta alƙawari za ta zauna da shi muawiya kuma za ta zauna da shi a aljanna kuma annabi ya ce sai kawo hadisi kace ta karanto hadisi tunda malama ce annabi ya ce duk wanda take so ta zauna da miji aljannar to in ya mutu kake aure domin mijin ki na karshe da shi za ku tashi in ya shiga aljanna kin shiga to da shi za ku tashi mutum farko hakuri zai yi first love sai ya yi hakuri yawa yanzu ya zama last love a aljanna ba ruwan a wannan abin da an goge ta ma manta ne na karshen za ta tashi ne saboda haka ana gaya Muawiya bin Abi Sufyan wannan hadisin yana ji da yake sai ta faɗo ya aka ta faɗo wannan sai sai ta kawo isnadi tun daga kanta har zuwa kan mijinta har zuwa kan Annabi alaihi salatu wasalam shi ma a lokacin ya ji hadisin haka ta hakura sai ta zama har Allah ya karbi rayuwarta saboda tana zo ta zauna da mijinta ta tashi da shi ranar alkiyama ki so da haka wannan shine ya aka yi time off Allah ya kyauta to bari mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa a kansa kenan muka tsaya ko ba ba kar a zo mun fara ba mu kammala ba hadisi na 54 abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana akwai daura aure muna ƙara tunatarwa daura auren malama Zainab da za a yi rana asabar a nan karfe sha ɗaya insha Allah ta'ala to haka a jeri sati na gaba kuma akwai daura auren malam Abdul Samad haram ma Abdul Samad satin gaban sa akwai na malam Kawu haka a jeri eh duk ba tuna amfin nan ko ba labari an gane ko eh ina ba halalakum min al-i'rab na'am hamsin da da uku na'am na'am ai akwai masu kiransa abdullahi ne kon wannan ka gane shi wannan to sai aka ta abdullahi yawa shi ne bibi akwai wanda zaka je ka ji an ji abdullahi din nan to sunansa ne na jahiliya ba sunan sa da yawa shi sa za ga ranza Abdullahi ya ce addai kawai ya bi wallahi ai shi ne da ma magana da mu shi ta bu kan tana so ta zauna da mijinta na farko ta fi jin daɗin zama da shi to kace aure kana so yanzu kana so ka kai amar cewa zai riga mutuwa ke shi ne abin da kake so ka kai amar cewa zai riga matar ta mutuwa wani ne ne ke ana zaune kalau shi ne dama ai dama ta kamar umar da da budurwa ce sosai saboda haka tana gabo gabar aure domin ɗanka ba zai nema wa ba shi ba yana ganin shi ya manyanta kaga dole idan sai kai sai idan budurwa ce sai yaron to za ta kare kanta ba za ta biye biye ba ba za ta an da wannan za a biye biye dole dole za a yi mata wallahi bare kuwa ai ba za ma ki ba da wahala amma an taman yanda sosai akwai wanda na sani taman yanda suke wani da ita muna tattauna babba ce wani yana so aure tace tace malam ba zai ki auren wani bai saboda ita abin da take kawo wata ce abubuwan da mai gidan da ya mata ƴaƴan wajen wajen sun ta wajen takwas haka ƴaƴan sun dade da shi Allah ya karbi rayuwar tace wallahi ba na jin wani namiji zai iya mun yanzu aka dace irin wannan abin ne da Ummu Salama ta faɗa ko cewa ayyu rajulun khairun min abi salama amma ita ta yi addu'a ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni da Allah ya karba addu'a ta ce canja mata da annabi alaihi salatu wasalam saboda ita a iya tunanin ta cewa annabi ba ba ta baya cikin ba ta cikin layin waɗanda zai aura shi yasa ba ta kawo shi ba amma da yake Allah gwani ne sai mata canjin ne wanda ya fi kowa alkhairi a duniya domin sai ta faɗa alkhairin Abu Salama yace awwalu baitin hajara ila rasulillah yace mu ne gida na farko da muka fara bin annabi da hijira cewa mutumin kirki ne mai bin Allah ne kaza ne kaza duk ya kawo wayannan saboda haka wannan shine sai dai idan mace za ta kiyaye dokokin Allah amma ba za ta kiyaye wa iyayenta ne ma za su mata mata su mata auren dole dole ne ta yi in fitina za ta rike a ya zama dole a yi mata wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman admission da waɗanda suke jarrabawa da masu neman aiki Allah ka agaza mu waɗanda suke sana'a Allah ka sa albarka a cikin sana'o'in kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu tsawon kwanan mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka ga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma amina fi awqanina wa aslih ummatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.